أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي على محمد إندمي أنن دمبور رود a garin borno a garin maiduguri jihar borno a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma kafin mu shiga a tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah akwai sanarwa wadda ta shafi kurame ban san kuma me amfanin zai muku ita ba a wani za a faɗa muku ku faɗa musu cewa insha Allah daga insha Allah daga gobe za a samu wanda shi kuma zai rika fassara wa kurama don mun fassara muku shi kuma sai ya fassara musu don haka za a samu ƙarin mai tafsiri gobe insha Allah a wannan majalisi namu bi iznillah muna cikin suratu ibrahim za mu tashi da kan aya ta bakwai insha Allah بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد نعم الله مدوكين سرقي يجي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم كما كتنا مسلوك تند أبنجدن كيي شينا لئن شكرتم للي تبت حقيقة إذا كن قولي لأزيدنكم للي تبت حقيقة ذن أرامكم ولئن كفرتم kuma lalle tabbas hakika idan kun kafirce inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ce wa qala musa annabi musa yace in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan kun kafirce ku da waɗanda ke bisa doron ƙasa gaba ɗaya fa inna allaha la ghaniyyun hamid to lalle allah mai cikakkiyar wadata ne kuma wanda ake gode masa ubangiji ya ci gaba da gaya mana irin abin da annabi musa alaihi salam ya rika tuntubar mutanensa da shi yana tunatar da su ni'imomin allah ko kuma maganar da allah maɗaukakin sarki yake yi wa duniya gaba ɗaya tun daga kan shawa har zuwa yau allah yana gaya musu cewa ni'imarsa tana tattare da duk wani wanda yake gode masa akan ni'imomin da ya musu Allah ya yi wa banu Isra'ila ni'imomi daban-daban tun daga tsirar da su daga Fir'auna da irin abubuwan da ya rika nuna musu na ni'ima iri-iri da gata daban-daban amma suka bijire masa suka yi masa butulci to to haka nan duk wanda zai yi wa Allah madaukakin sarki butulci to Allah madaukakin sarki yana gaya masa cewa inna azabi da shadid azaba ta fi tana da tsanani Allah ya ce wa in ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku yayi shela ta'azzana ai a'lana ubangiji ya shelanta ya fito ya faɗa la in shakartum abin da ya shelanta din ya faɗa shine la in shakartum lalle lamun din nan ta kasamce la in shakartum lalle tabbas wallahi idan za ku gode la'azidan lakum lalle tabbas wallahi sai na kara to kaga wannan kat kenan babu ma to gaciya a wasu gurare ubangiji idan ya alkawari sai ya yi to gaciya ya ce idan ya ga dama ko kamar yadda Allah yake cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada fa in فإن خشيتم فإن خشيتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء kaga ce fa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi da sannan ubangijin ku zai wadatar da ku daga falalarsa sai yace in sha'a kaga anan yayi togaciya zai wadata ta amma in ya ga dama ba lalle ne ya baka ba man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ma nasha'u liman nurid zai baka amma in ya ga dama anan kaga yayi to gaciya ba lalle ya baka ba قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون هذا وجه الدعاء ubangiji nan ma sai ya ce idan kai addu'a ba lalle karba ba ma'ana ba lalle ka ga tasirin ta anan take ba ubangiji yace fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a sai yaye muku bala'in da kuke roƙon sai yaye muku amma ce in sha'a in ya ga dama kaga anan yayi to gaciya haka nan ubangiji yake cewa inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ubangiji yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba ba tare da bincike ba man ya sha'u kaga anan ma sai ya so gaskiya ya ce wanda ya so haka nan ubangiji yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika sai ce liman yasha yana gafarta ma wanda ya yi ga dama abinda bai kai shirka ba kaga nan ma ya ce liman yasha wa yatubu allahu ala man yasha kaga a gurare daban-daban ubangiji yana to gaciya yayi a gurin wadatarwa a gurin azartawa yayi a gurin amsa addu'a hakanan yayi a gurin gafar ba da gafara hakanan yayi a gurin karbar addu'a duk wannan ya to gaciya ya ce liman ya sha amma a wajen la in shakartum sai ce la azidannakum bai ce liman ya sha ba ya karfafa maganar da rantsuwa la in shakartum lalle tabbas haƙiƙa idan har kun gode la'azi da lakum lalle tabbas haƙiƙa zan ƙara mu saboda haka duk wanda zai gode wa Allah to ubangiji kuma ya yi alkawarin zai ƙara masa godiya ta ubangiji tana da alamomi daban-daban mai gode wa Allah na farko shine wanda zai yarda ni'imar da yake ciki Allah ne ya bashi duk irin ni'imar da ka samu kanka a ciki kana fantamawa to kasancewa Allah ne ya tsunduma ka a cikin wannan ni'ima in ya ga dama sai tsame ka kada ka rika cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ka rika ganin cewa ai dan ka isa saboda kai ka san kan harka ka san business shi yasa ka samu to kaga wannan babu alamar godiya ga Allah tunda bai ma fara jin cewa Allah ne ya bashi ba ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن الله ذاك شقاء الجنة وتوقونرك ميزي هناك شيء ما شاء الله abinda Allah ya ga dama abinda Allah ya so la quwwata illa billah babu wani karfi da nake da shi sai wanda Allah zai bani wato wannan shine abu na farko da zai nuna cewa kai mai godiya ne ga Allah ka rika jin duk ni'imar da ta kewaye ka daga Allah take wannan baya hana ubangiji madaukakin sarki ya sa wani ya zama sanadiyar ni'imar wato ya sa wani ya zama sila ni'imar ta biyo ta hannunsa ta ba daga sama ubangiji zai watsu maka ita ba to wannan kuma da ya ni'imar ta biyo ta hannunsa jin cewa Allah ne ya baka baya hana kuma ka gode mata gode ma wanda ya zama sila tsakaninka da samun ni'imar daga Allah take wannan baya wato baya cin karo da cewa Allah Allah kake godewa kuma shi kadai ka yarda shine mai bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yashkurin nas la yashkurullah wanda baya godewa mutane to ba zai godewa Allah ba saboda haka wanda ya zama sila ya zama ta hannunsa ne wannan ni'imar ta biyo ta hannunka yana da kyau ka ce masa na gode Allah ya saka da alkhairi amma a kokon zuciyarka ka rika sanin cewa daga Allah ne kada ka rika jin cewa wannan shi ne ya baka ba dan shi ba da ka gama yawo wannan idan har ka faɗa ka to ka gama yawo abu na biyu ka tsaya ka bauta wa Allah yadda yake so tunda ya yi maka to kai ma ka yi masa ubangiji ya baka to kai ma ka kyautata wa kanka ka bauta wa Allah kamar yadda yake don shi ne ya azurta ka shi ya baka shi ya maka kyauta shi ya maka wannan ta goma shi to ya kamata kai kuma ka tsaya ka bauta masa shi yasa Allah sallallahu alaihi a cikin addu'ar sa yake cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika ce wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kuma kyautatawar wato da kyautata bauta gare ka wa husni ibadatika da kyautata bauta gare ka don haka ka tsaya ka bauta wa Allah kada ka bauta ma waninsa kada ka nema a wajen waninsa matukar ka san cewa shi ke baka wannan yana daga cikin alamomin gode wa Allah madaukakin sarki sannan ka taimakawa waɗanda suke buƙatar taimako ka san cewa akwai haƙƙin Allah a cikin abin da ya baka in dukiya ce ka sani akwai haƙƙin Allah in mulki ne ka sani akwai haƙƙin talakawa wanda ubangiji ya baka mulki ka tsaya ka tabbatar musu da adalci in ilimi ya baka ka san akwai haƙƙin ilimi haƙƙin Allah a cikin ilimin da ya baka duk abin da Allah zai baka na ni'ima ka sani yana da haƙƙi a cikin wannan ni'imar wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wannan alama ce ta cewa kana godiya bisa ga ni'imar da ya baka amma wanda Allah zai bashi ni'ima kuma ya zama mai mammako mai wato kame ni'imarsa baya yadda ya fitar da haƙƙin Allah daga ciki bai san haƙƙin Allah da a cikin ni'imarsa ba da Allah ya masa to babu shakka wannan babu godiyar Allah tattare da shi sannan daga cikin alamar cewa mutum mai godewa Allah ne a ga alamar ni'imar a jikinsa wato wasu za ka ga Allah ya wadata su amma ba sa son a gane suna da wadata ka gan shi Allah ya wadata shi zai iya sayan mota amma ya yarda ya ci gaba da hawa hawa mashin ko a caɓa ko ko ko ya hau maki buƙatar sa dai kada mutane su gane addihunsa a ciki idan sun gane za su za su zo gurin su nemi taimako danginsa da ‘yan uwansa da na kusa da shi maƙotansa to sai ya riƙa yi wa kansa ruwa shi kansa wannan shi ake kira shuh wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ash-shuh shine tsananin ruwa wato kaman baki abu kai kanka kai wa kanka ruwa kamar yadda wani yake cewa yuqattiru isa ala nafsihi falaysa bibaqin wala khalidi ولو يستطيع لتقصيره تنفس من منخر واحد wato saboda irin yadda yake mammako da ma zai iya to da karan wato da kofar hanci ke zai rika shakar numfashi dan kada ya shaka da kofar hanci ya zama yayi almubazzaranci numfashinsa kaga wannan bala'in ruwa kenan to mutumin da yake da wannan to babu godiyar Allah kuma tare da shi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da ibnu majah wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai annabi ya gan shi haka kaca kaca yace alaysa laka malun ba ka da dukiya ne ya na ganka haka cikin wasu kaya tsummokarai haka babu wata kama haka mai ban tsaye ba ka da dukiya ne sai yace na'am yana da ita bala yace min ayyin mal wata irin dukiya yace min al min al min al ghanami min al khayl wal ghanami war raqiqi wa min kulli ma Allah ya bani dawakai ya bani tumakai ya bani raƙuma ya bani bayi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi ubangiji yana son ya ga alamar ni'imar da yayi wa bawansa a jikinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam nuna masa cewa wannan abin da kake yi ba daidai kake wa kanka ba ubangiji yana so in ya ni'imta ka ya ga alamar ni'imar a jikinka wato kai shiga mai kyau ka sa babban riga mai kyau ka yi guga mai kyau ka sa hula mai kyau ka sa takalminka wannan duk baya daga cikin abin da musulunci ya hana shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa lan yadkhul aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da girman kai ko da daidai da kwayar komayya ne a cikin zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum yake cewa ya rasulullah إن أحدنا لا يحب أن يرى نعله حسنا وثوبه حسنا أفمن الكبر هذا ɗaya daga cikinmu yana son ya yi shiga mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau wannan ma girman kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne haka yana kan abu mai kyau saboda haka yana son ya ganka dan gayu tsatsa ba da gaje da gaje ba wasu ɗauka kai da gajaja da kai wai addini ne wannan ba ba addini ba ana sa ganka tsaf tsaf wato duk wata kura in taba ka ka sa abin nan ka goge inna allaha jamilun yuhibbu al-jamal al-kibaru bataru al-haqq wa ghamtu an-nas nabi ce girman kai shine kin karbar gaskiya da wulakanta mutane kada kuma ka ji dan kai zayu ka ce ba za ka shiga sahu ba kai sahun nan din ka zabe ne dan su bata maka karin guga ko wani abu to wannan kuma ka zama mai girman kan anan wulakanta mutane kuma wannan ya zama wato girman girman kai mai irin wannan ba zai shiga aljanna ba saboda haka yana daga cikin gode wa ni'imar Allah an yura asaru ni'matihi ni'mati alai a ga alamar ni'imar da ya maka tattare da kai to duk wanda zai gode wa Allah alamomin godiyar Allah su rika bayyana a tare da shi to ya jira zai ga kari ubangiji ya nuna godiyarsa ya hada ta da wato ya hada godiyarsa ko kin gode masa da kafirci za ka ga inda ya faɗi godiya sai kuma ya faɗi wato kishiyarsa sai ya ce kafirci kafirci ana nufin butulci butulce wa ni'imar Allah alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar suka canza ni'imar Allah da butulci don haka gode wa Allah wato abin da yake kishiyantarsa shine al-kufru kufranun ni'ma shi yasa ubangiji a gurare daban-daban ya ka in takfuru antum wa man fil in takfuru fa inna Allah in takfuru in takfuru fa inna fa in in takfuru fa inna Allah in takfuru la la ba wannan ayar ba فلا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وبنجي يكي إن تكفروا in kun kafirce fa inna allaha ghaniyun ankum na'am in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum in kun kafirce to ubangiji mai mawadaci ne gaban ku wala yarda li ibadihi al-kufr ba zai taba yarje wa bayansa kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum in kuma kun gode to wannan shine abinda ubangiji zai yarda daga wajen ku kaga anan sai ubangiji ya hada al-kufru da ash-shukru kamar yadda annabi Sulaiman عليه السلام يكي وهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وانا فللاتي لقى أبنجدنا ليبلوني دن يجرباني أأشكر أم أكفر هكذا أبنجد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا kaga ubangiji yana hada waɗannan abubuwa guda biyu kuma ubangiji ya sanya annabawansa masu godiya ne kamar yadda ya sifanta annabi nuhu innahu kana abdan shakura annabi nuhu wanda shine annabin farko da ubangiji ya fara ba sako ubangiji ya ya sifanta shi da cewa abdan ne shakuran bawa ne mai yawan godiya hakanan Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabi Ibrahim alaihi salam inna Ibrahim kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين سيتي شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم هذا يصف أنت النبي إبراهيم تشوى شاكرا لأنعمه ميقودي والنئم من الله النبي إبراهيم ينادى كتشكين أنبا وما تكودي ينادى دبوبي شيسا يكي وليما يكي تليربا وقنسا بعجل حنيف da soyayyen dan maraki kaga duk wanda zai yi bako ya rika soya masa dan maraki ya kawo masa ai ka san ba ba ba talaka bane mai wadata ne to shi yasa Allah sai sifanta shi da shakiran li an'umihi mai gode wa ni'imar ni'imomin Allah ne haka nan annabi Musa alaihi salam shi ma Allah ya sifanta shi da godiya yake cewa qala ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka bi quwwa fa khudh ma ataituka bi quwwa wa kun min ash-shakirin وكن من الشاكرين وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وبنجي يجي وكن من الشاكرين يا أمر شاء النبي موسى عليه السلام ليزمو تكم ما سبوديا kaga ashe annabawan Allah gaba daya ubangiji ya sifanta su da godiya ya kuma nuna godiyar nan sifa ce babba a tattare da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake qiyamul layli Aisha tana ganin shi yana qiyamul layli har ma kafafuwan suna kumbura suna tsatsagewa take cewa ya rasulallah ka sauwaka wa kanka ka yi wa kanka rangwame tunda ubangiji ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na laifinka kai wa kanka rangwame sai ce da ita afala akunu abdan shakuran afala akunu abdan shakuran ba zan ba ki so in zama bawa mai godiya bawa mai godiya shi yasa shaidan bai faɗi wani abu da zai yi kawo wa al'umma ko ɗan adam cikas ba sai a gurin godiya ke sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وتزنزو وباينك تكوئنا تقبد بايا تكون دعريوة ولا تجد أكثرهم شاكرين za ka samu yawa yawancinsu ba masu godiya ba ne butulu ne ka ni'imta su su kuma su yi maka butulci ubangiji ya gaskata shi ana cewa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne cikin bayina suke gode mu saboda godiyar ita ce abinda muka faɗa ba wai kawai ka ce na gode ba shikenan sannan kuma ka je ka ci gaba da ta'atarka idan mulki Allah ya baka kai adalci wannan alamar godiya ce ga Allah idan dukiya Allah ya baka kai ihsani ka kyautata wa mabukata wannan ita ce godiyar ga Allah idan ilimi Allah ya baka ka faɗi gaskiya wannan godiya ce ga Allah amma duk sanda zaka canza in Allah ya ba mutum mulki ya zalunci in ya ba shi dukiya ya yi rowa ya yi girman kai in Allah ya ba shi ilimi ya danna ilimin ya take shi ko rika neman duniya da ilimin kaga anan bai yi godiya ba to kaga wannan kofa ce ta shedan ya samu ya shigo mata wannan abin da ya alkawari wala tajidu aktharahum shakirin shine ya tabbata akan sa to ashe kaga sha'anin godiya babban abu ne shi yasa ubangiji ya hada godiya da imani ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me zai sa Allah ya azabtar da ku in har za ku godiya ku yi imani kaga ana ubangiji sai ya hada godiya ashukuru ya hada shi da imani shi yasa sha'anin godiya yake da girma a gurin Allah ibn al-qayyim yana da wani littafi uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wanda a ciki ya faɗi falalar falalar da take cikin take cikin ainihin godiya ga Allah kamar yadda haƙuri dan wasu malaman ma suna fifita mai godiya a shakiru akan asabiru domin ashakiru shine wanda ya samu ni'ima ni'imar bata bata haukata shi ba bata sa ya bar hanya ba da can ya yi haƙuri sannan kuma ya samu kuma sannan ya godiya wato ya yi haƙuri sanda ba ya da shi sannan sai ya samu kuma sai yayi godiya kaga ashe matakin ashakiru yana gaba da matakin asabir za ka ga wato ibn al-qayyim ya kawo debate tattaunawa tsakanin bangaren asabiruna da bangaren ashakiruna kowa yana cewa mu ta mu tawagar tafi a gurin Allah asabiruna su ce tafi asakiruna su ce tafi duk dai wanda yana nuna maka girman wato godiya shi yasa Allah ubangiji anan yake cewa la in shakartum la azidannakum lalle tabbas idan har za ku yi godiya tabbaci hakika ne kuma zan kara muku wala in kafartum idan kuma za ku kafirce ku butulce inna azabi la shadid kaga adan bai ce zan azabtar da ku ba sai ce inna azabi la shadid wannan shine ta'rif hannunka mai sanda inna azabi in kun kafirce lalle azabata mai tsanani ce azabata mai tsanani gawa ga wanda ya kafirce sai bai ce in kun kafirce zan muku azaba mai tsanani ba saboda Allah karimi ne saboda Allah karimi ne a wajen ƙari bayan godiya sai ya fito ce la'azidannakum amma a wajen azaba sai ce wa wa in kafartum inna azabi bai ce la u'azzibannakum azaban shadidan ba sai ce inna azabi la shadid ko kuma sai ku gane cewa tunda azabar Allah tana da tsanani babu shakka ya tanade ta ne kuma ga waɗanda za su kafirce mata ubangiji ya ci gaba da ce mana wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi annabi musa alaihi salam ya ce wa mutanansa banu isra'il in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan ku da waɗanda ke bisa doron ƙasa duka za ku kafircewa Allah fa inna Allah la ghaniyyun hamid lalle Allah mawadaci ne mai cikakkiyar wadata ne hamidun wanda ake gode wa ne wato in za ku butulci ku yi wa Allah godiya wajen bauta masa ko ku ce za ku yaƙi da addininsa ko ku ce za ku yaƙi da annabawan Allah ko da masu faɗar gaskiya to ku sani wannan ba zai cutar da Allah komai ba kada ku ji yana cewa la in shakartum la azidannakum ku fahimci kamar yana kan godiyan ne ma'ana kamar godiyan nan na amfanarsa kada ku yi tsammanin haka ku zata cewa to in kun ki gode masa zai cutu a ba ku ba in duk duniya da farkon ta har ƙarshe za su haɗu akan kafircewa Allah da mutunce masa shi fa ba za cutu da komai ba domin yana da cikakkiyar wadata kafircin mai kafirci akan sa zai kare Allah na cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun kafirce ubangiji mawadaci ne ga barunku baya bukatar ku kamar yadda yake cewa fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah suka kafirce suka juya baya ubangiji kuma wastaghna Allah wallahu ghaniyun hamid ubangiji ya wadatu da cikakkiyar wadata wallahu ghaniyun ubangiji mai cikakkiyar wadata ne wadatar ubangiji ba irin wadatar ka bace ko wadatar wadata ta ko wadatar wa wadatar ubangiji cikakkiya ce domin ba shi da bukata ta kowace fuska duk wani dan adam a gurin Allah talaka ne ko me ya mallaka a gurin Allah fakiri ne saboda a gurin Allah babu wani wanda yake ganiyun sai shi kadai ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyu hamid ko mutane dukkaninku a gurin Allah talakawa ne wato duba da irin abin da ake kira wadata cikakkiya to babu mawadaci mai wadata cikakkiya sai Allah domin duk irin abin da zaka mallaka to kai mai bukata ne ka gaya min wani wanda zai ce ya mallaki abin da ba ya da bukatar kuma komai babu shi babu shi alal akalla yana buƙatar iskar da zai sha zai iya cewa shi tun da ya yi ya cika ya zama kicima ba ya da buƙatar iskar talakawa ko ya ce shi tashi zai yi dole irin tabun dai zai shaka ko me yake yake da shi kaga ashe yana da buƙata dole ya tafi ya tafi akan doron ƙasar Allah zai ce shi ya daina taka kasar nan baya son ta saboda talaka ya taka shi ya taka ba zai yadda ba bai isa ba dole shi ma doron wannan kasar zai taka sannan dole a ƙarƙashin samaniyar Allah zai zai rayu zai iya fita da ƙarƙashin samaniyar Allah ne ba zai iya ba sannan dole ne ya miƙa wuya ya saduda ga hukuncin da Allah ya yi wa dukkan wani ɗan adam na zai yi bacci dole ne ya bacci ya isa ce shi ya fi ƙarfin bacci ya faɗa mana ce ya fi ƙarfin bacci shi saboda wadatarsa talaka ya yi bacci shi ya bacci ai ba zai yi ba dole yadda kake kwanta ka yi bacci shi ma ya kwanta ya bacci har ma wata ya rika neman baccin irin naka ya raka domin mai mulkin da ya adalci shi zai yi bacci cikin sauki kuma ya yi bacci har da mafarki da min shari da mafarki dan baya tsoron kowa baya tsoron komai kuma bai iya mutuwa ta ba saboda ba zai je gaban Allah a ce da shi ka ci dukiyar al'umma ka zalunci al'umma kuma ba zai fito waje yana tsoron a jefe shi ba to waye taba ba zai zai jefe shi kaga babu wanda zai jefe shi shi yasa lokacin da rasulu kisra manzan kisra kisra shi ne sarkin abin nan farisawa wanda daula ce a wancan lokacin kamar ka ce ƙasar amerika a yanzu duk duniya an zira mata ido ana tsoronta ana tsoron ƙarfinta ga ƙarfin arziki ga ƙarfin makamai ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a ga yawan sojoji saboda haka wanda duk ya tashi a cikin kasar faris a wancan lokaci ya ga yadda kisra yake babu shakka zai yi tunanin in ya zo daular musulmi kuma ya ga wani abu wanda ya fi wannan ma tunda sayyidina umar a lokacin shi yake mulki kuma sun girgiza hantar duk wani arne a duniya duk wata ƙasa tana jin tsoron daular musulunci a lokacin saboda haka zai zaci cewa in ya zo irin abin da ya baro a can baya a ƙasarsa a fadar fitra shi zai zo ya iske a fadar sayyidina umar a madina amma lokacin da ya shigo madina yake tambaya ina ina khalifa yake zai zai zai yi zaton za a ɗauke shi a kai shi wani guri cike da sojoji da 'yan sanda da mobile police da farar hula da waye da waye da bindigogi da makamai kai shi ga wani guri wanda yake gini ne ka ta fare wanda zai ga farkon shi ba zai ga karshen shi ba ya ga shimfiɗu da kayan alatu iri iri duk zai kawo wannan a kwakwalwarsa cewa abinda zai je ya gani ke don haka yanzu ya shigo madina so yake a kai shi ya ga irin wannan don haka ya baro a fare haka ake wa kisra irin wannan da doma za a shimfiɗa tun daga kofar fada har zuwa inda yake dan doma ta alfarma mai tsada to da ya zo yake tambaya ina khalifatul musulmi sai aka ce da shi wa ya ce umar sai aka ce kaga wani can a kwanci a gindin bishi a karkashin itace ga can yana bai to kaga zai zaci tsokanar sa ake shi da zai zo gurin shugaban musulmin duniya kuma a ce masa yana karkashin bishi yana bacci ya ce kaga ni abin aiko da fa aka yi irin abin nan aiko da fa aka yi ka gaya mu ya ce gashi can gashi can wancan mai baccin aiki ne ya ga mutumin nan da gaske yake shi din ne to shine da ya tsaya kansa ya faɗi wata kalma wacce ta zama ta zama wato abin buga misali a tarihi ya ce adilta fa aminta fa nimta adilta fa aminta fa nimta ka shimfiɗa adalci saboda haka sai ka samu wato kwanciyar hankali ka samu aman ba ka tsoron kowa fanimta har ka faɗi ƙarƙashin bishiya kai ta baccinka ba wanda zai samu da kai musulmi kowa na zuwa na wucewa ba wanda zai ce ga ga ga ga ga ga ga shugabanmu azzalimin nan yau gashi a fili bara mu rama ba za su gaya adilta fa aminta fa nimta saboda haka wanda duk wadatar da Allah zai wa mutum shi mabukaci ne wurin Allah zai bukaci abinda Allah ya sanya wa ɗan adam na bukata zai bukaci ya ci zai bukaci ya sha in ya ci ya sha kuma an san ina zai je wanda ma bukata ce dole ne ya ki koya so saboda haka Allah shi kadai ne yake da cikakkiyar wadata ashe idan Allah shi ke da cikakkiyar wadata kai mabukaci ne zuwa gare shi za ka da zarar rashin lafiya ta kama mutum ko nawa yake da shi zai iya kashewa ya samu lafiya ashe kaga wannan duk abin da ya tara din ba komai bane idan ubangiji ya karbe lafiyar da ya bashi sai karbe lafiyar da ya bashi hankalin da ya bashi wanda da shi yake sarrafa in dukiya ce ko mulki ne ko jama'a ko ilimi Allah yana iya zara hankalin da ya zara hankalin ina za a kai shi gidan mahaukata ba wanda zai ce ai wannan da yana da kaza ko mai mulki ne in mulki yake a sauke shi in malinta yake duk jama'a za su watse domin kansa ya bugu komai ma zai faɗa haka nan idan mai wadata ne ƴaƴansa su karɓe dukiyar gatan da za su yi mishi shine su kai shi inda ake kula da mahaukata ana kula da shi shine gatan da za su yi masa to kaga ashe dan adam ya fi yadda shi mai rauni ne rauninsa din nan kuma rauni ne wanda yake lazim wato mai lazimtarsa la yanfaku anhu saboda haka bukatar ta zuwa ga ubangijin sa bukata ce wacce take ta dindindin shi yasa ibnu taymiya yake cewa zuciyar dan adam dole ne ta bukaci ta bukatu zuwa ga Allah wato idan baka alakanta zuciyarka da Allah ba dole ta bukaci abin da za ta alakanta kanta da shi don za ta ji bukatar bukatuwa zuwa ga wani abu ba za ta tsaya da kafafuwanta ba shi yasa dole ka kyautata alaƙarka da Allah ka kulla alaƙa da zumunci da ubangijinka shi kuma zai tsaya maka a dukkan wani rinsi sai kaga ubangiji ya tsaya tare da kai idan kuma ka bata alaƙarka da ubangijinka to ba fa za ka zauna haka nan ba sai ka ga mutum ya shiga kare makare ne alaƙalla ya je yana kama bokaye yana kama yan duba yana kama matsafa saboda shi da kansa ya san shi ba mai cikakkiyar wadata bane da zai tsayuwa da kafafuwansa gaba ɗaya ta haka kama ɗauke buƙatuwa zuwa ga 'yan uwanka mutane wannan buƙatuwar da kake da ita gurin Allah ballantana duk wadata ka kuma sai ka buƙaci 'yan uwanka mutane sai ka buƙaci masu masu aiki a gidanka gidan da zaka gina sai ka buƙaci mai gidan da za su gina maka ka buƙaci 'yan aiki masu shara inda yau a ce duk wadatar mutum masu shara da masu girki da masu kula da da gidan dabbobi duk su yajin aiki ya kake zaton ka shiga gidan zaka gan shi ba zai saunu ba ko dai shi ya sauko ya yi abin da suke yi wanda ba zai iya ba a ce shadda gidansa ta cika kuma duk a ce ba za a ebe masa ba ba wanda zai ebe masa haka ko dai shi ya ebe ko kuma saboda haka dan adam dole ya ji shi mai bukata in ya ki jin bukatuwarsa zuwa ga Allah to zuciyarsa kuma za ta karkata sai wani guri don sai ya nemo kuma wani abin da zai makalewa shi yasa annabi Musa alaihi salam in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid idan za ku kafirce ku da wanda suke doron ƙasa duka ubangiji mai cikakkiyar wadata ne hamidun ne wanda ake gode masa shi yasa ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda shi ne ake cewa ashrafu hadisi ahli sham hadisin da yafi kowanne girma da daraja a cikin hadisan mutanen sham hadisin abu zar hadisi ne kulsi yana cikin arba'unan nawawiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga ubangijinsa yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل البحر Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku bayina lau anna awwalakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku wato tun daga kafuwar duniya har zuwa nade duniya har zuwa ƙarshen duniya wa in sakum wajunnakum mutanen ku da aljannun ku duka kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum zuciyarsu za ta zama a bisa tsoron Allah zuciyar ɗaya daga cikin ku wato duk kowa ya zama mafi tsoron Allah waye ya fi kowa tsoron Allah a cikin halittar Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ana asqaqum billah to da kowa zuciyarsa za ta zama kamar ta manzon Allah a ce kowa zuciyarsa irin ta manzon Allah ce kaga babu keta babu hasada babu gulma babu yashi ba mugunta to wannan ba zai ƙara Allah da komai ba ka san mai mulki yana son a zauna lafiya ba a san tashin hankali baya son wani yana jin haushinsa ko zai so a ce kowa yana son shi zai so a ce a tsakanin al'umma babu rigingimu babu tashi tashina kaga wannan zai ƙara ƙarfin mulkin ko ba haka ba to da duk za mu zama kamar zuciyar mu ta zama kamar ta manzon Allah ba za mu ƙara mulkin Allah da komai ba akwai wadatar da ta kai wannan babu ita to haka nan yace da da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku wato tun farkon ku har zuwa ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za kuma su zama a bisa mafi fajircin zuciyar ɗaya daga cikin ku waye zuciyar ta tafi kowace zuciya fajirci iblis iblis to da kowa zai zama iblis ɗin kansa to Allah ya ce ma na kafa zalika min mulki shay'a wannan ba zai tauye komai a cikin mulki na ba duk wani mai mulki ba zai so a ce ga wani can ya addabi al'umma ba hankalinsa ba yanzu an ce an samu wani ya balle ko irin yan tawaye na suna so za su balle za su bantar wani abu sai ka ga mai mulki baya bacci a kira wannan a yi mitin da wannan a gana da wannan a buga ma wannan waya a nemo wannan a zauna da wannan hankali ba zai kwanta ba sai an ga cewa an murƙushe wannan ɗan tawayen to bare a ce kuma kowa dan tawaye kaga ina mulki zai yi ai sai dai mai mulki na bai nashi nashi kuma ya gudu to ubangiji ba haka yake ba da kowa zai zama dan tawaye tantirin kansa wannan ba zai cuci da Allah komai ba ba abin da zai canza daga abin da Allah ya so wa kana sannan ya ce da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su tsaya a fili guda ɗaya a ce za a samu filin da zai cinye mutanen farko da na ƙarshe da mutum da aljanu duk a gwabu tsaye a guri ɗaya kowa ya ɗaga hannu ya faɗa wa Allah buƙatarsa kowace irin buƙata buƙatar mutane daban-daban ce wani lafiya yake buƙata wani kuɗi yake so wani mulki yake so wani jama'a yake so wani ilimi yake so ko kowa da abin da yake so wani kuma ƴaƴa yake so wani kuma matar da zai aura ma yake so kowa zai faɗi buƙatarsa sannan wajen faɗar buƙatar nan kowa yana da yarensa wani ya yi larabci wani ya yi turanci turancin ma wani ya yi na faransa wani ya yi na ingila wani ya yi abin da sufananci wani ya yi jamusanci wani ya yi kanuri wani ya yi hausa wani ya yi fulatanci wani ya yi rabanci wani ya yi ibo duk wani yare kowa ya roƙi allah da yarensa kuma ya roƙi allah buƙatarsa sannan ubangiji ya zo ya raba kowa abin da yake na farko wannan ba zai hana ubangiji kasancewar kun taro a guri guda a lokaci guda kuna roƙansa ya kasa jin wani ba mutum uku hudu suka ga gabanka suna magana wannan yana yi wannan yana yi dole sai ka kwabe kai dakata ya gama ma dole sai ka tsaya ka saurari daya ba za ka iya hada su duka ba bare a ce sun zo maka da yarurruka daban-daban da bukatu iri-iri to dan ka san ubangiji mai cikakken mulki ne mai cikakkiyar wadata ce ba wanda zai gama mulkinsa da na ubangiji ubangiji zai iya ansa tambayar kowa harshen wani sauraron wani ba zai hana shi sauraron wani ba lugogin da ake magana da su yarukan da ake magana da su ba za su caccakuɗe masa ba ba su gauraye masa ba zai ji kowa a san da yake roƙonsa kuma kowa in ya biya shi buƙatarsa wannan ba zai rage masa komai cikin mulkinsa ba na ga duk ƙasa akwai abin da za ta iya bawa na ayyuka akwai wanda za ta iya ɗauka aiki akwai wanda ba za ta dole akwai wanda za ta zauna ba aiki akwai wanda za ta iya bawa aiki a bisa ƙarfin arzikin ƙasar duk ƙasa za ka samu akwai irin subsidy da za ta iya ɗauka tallafi da za ta yi ɗauka na wasu abubuwan wasu abubuwan kuma dole ku ɗaukar wa kanku tallafi ba za ta iya biya wa kowa buƙatarsa ba don ba ta da wannan ƙarfin babu kuma wata ƙasa a duniya da take biya wa kowa buƙatarsa babu ita ubangiji ya ce ni da za ku yi hakan duk kowa zan biya masa buƙatarsa kuma wannan bai rage komai daga mulki na ba illa kama yanqusul mikhyatu idza idza dakhala al-bahr sai kwatankwacin abin da allura ke ragewa lokacin da za a tsinduma ta cikin teku ko ka samu bahar maliya ka so ka sa allura ka fito da ita dan Allah ba almajiri zai san kana wani abu sai ta dinga da ko tankin gidan kai ko ba tanki ba ko moda ka fita ka tsoba allura za ta san kana wani abu to wannan misali ne dan ka fahimci yadda abin ne amma a cikin misalin ma uban ko da a ce allura za ta rage wani abu ubangiji fa ba abin da zai rage amma dai an gaya maka wani misali ne dan a kusanto da abin zuwa ga kwakwalwarka saboda haka kaga ashe fa inna allaha la ghaniyun la ghaniyun hamid ghaniyun ne wanda yake da cikakkiyar wadata ne kuma hamid wanda ake gode masa idan ko ado da arzi bai ku gode masa ba ahadu sama'i za su gode masa in ba ku gode masa ba ku tsuntsaye da dabbobin da Allah ya halitta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha in kai dan adam ka ki bude baki ka gode wa Allah to dabbobi da tsuntsaye da suke yawo a doron kasa da da tsirrai da bishiyoyi da duwatsu da tekuna duk wani abin da ka gani na halitta to shi fa yana yi wa Allah godiya kaga ashe hamidun ne in ka kwatanta kuma waɗannan abubuwa sun fi ku yawa sun fi ku girma to su suna yi wa Allah godiya don haka in in Allah na da buƙatar godiyar to yana da wadda za ta ishe shi ko ku yi ko kar ku yi duk ɗaya ubangiji ce alam ya atikum ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب to shine Allah madaukakin sarki ya fara gaya mana kuma a dunkule bayan ya gaya mana kissar annabi Musa alaihi salam da ni'imar da Allah ya wa banu Isra'ila da kuma wa'azin da annabi sallallahu alaihi annabi Musa alaihi salam ya yi wa banu Isra'ila da jan hankalin da ubangiji yayi ga wannan al'umma da al'ummomin da suka gabace ta akan su tsaya su gode wa Allah ta hanyar bauta masa kar su butulce masa sai ya ɗauko musu kuma misali a dunkule bayan ya kawo misalin annabi musa a shi kadai sai kuma ya kawo misalin sauran annabawa ya ce alam ya atikum naba'ul ladzina min qablikum ku waɗanda ake wannan magana da ku alam ya atikum naba'ul ladzina min qablikum ashe shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba qaumi nuhin wa adin wa samud labarin mutanen annabi Nuhu da adawa da samudawa wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayansu la ya'lamuhum illa Allah wanda ba wanda ya san su sai Allah ja'atkum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mayar da hannayensu a bakunkunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi lalle mu mun kafircewa abin da aka aiko ku da shi wa inna da fi shakkin mimma tad'una na ilaihi muri kuma lalle mu muna cikin shakka dangane da abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muribin shakka mai tsanani Allah yake cewa alam ya atikum ku waɗannan da ake magana da ku ko dai Qurayshawa ko kuma su banu Isra'ila ko kuma dukkan wani wanda yake sauraron karatun Alqur'ani alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum labarin waɗanda suka gabace ku na al'ummomin da suka wuce bai zo muku ba istifham ne inkari ai ya zo muku kuma kun san irin abin da Allah ya musu yayin da suka ja da Allah suka ja da mai cikakken mulki irin yadda Allah ya nuna karshen su wannan labarin bai zo muku ba shi ne ce qaumi nuhin ya bada misali mutanen annabi nuhu wa adin wa samuda waɗanda duk sun gabaci mutanen annabi musa alaihi salam haka kaga idan da mutanen annabi musa ake magana kaga waɗannan duk sun gabace su to labarin su bai zo muku ba babu shakka ya zo muku in ana magana da quraishawa ya zo musu su ma saboda labarin annabi nuhu alaihi salam ya ya watsu ko ina saboda batun tufa na dinnan kowa da kowa ya san da labarin don haka quraishawa ma sun san da wannan labarin a mutanen annabi a mutanen ada da samudawa su kuma larabawa ne larabawa ne waɗanda su kansu quraishawa suna wucewa inda inda Allah ya halaka su وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أجنك الشوان السورة saboda haka tamurruna alaihim musbihin kuna wucewa gabansu kuna wucewa ta inda Allah ya halaka su musbihin da sassafe wa bil laili afala ta'qilu ko da daddare ku wuce ko da rana ko da daddare ba za ku yi hankali ba wannan duk kuna da wannan labari wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo بعدهم باين كما إلى قوم تبع كما أصحاب الرس duk waɗannan sun zo bayan waɗannan kuma kuna da labarin kamar yadda Allah yake cewa wa adan wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina zalika kathira wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tadbira ubangiji yace wa adan wa samuda wa ashabar rassi wanda duk kuna da labarinsu kuma kuna wucewa ta inda suke shi duk labarin waɗannan sun zo muku la ya'lamuhum illa Allah da ma waɗanda ba wanda ya san su sai Allah ubangiji ya aika musu da annabawa ya aika musu da manzanni wasu sun yi imani wasu kuma sun yin imani waɗanda suka yin imani Allah ya halaka su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu hujjoji karara dalilai masu yanke shakka na cewa Allah ɗaya ne shi ya kamata a bautawa ba kowa ba faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mai da hannayensu fi afwahihim anan malamai sun yi tafsiri iri-iri dangane da wannan jumla faraddu aydiyahum fi afwahihim wasu malamai suka ce abinda ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahihim shine suka rika nuna wa annabawansu cewa ku yi shiru ku daina wannan magana shi ne irin ka nuna wa mutum dan ya yi shiru ka yi haka da hannunka in shiru wato ka sa bakin hannunka a bakinka alamar kana nufin ya yi shiru ya yi shiru wannan magana da yake ya daina ta abinda annabawan suke cewa ibnullah malakum min ilahin ghairu to suna so su gaya musu cewa ku yi shiru ku daina fadar abauta wa Allah shi kadai kada abauta wani tare da shi shine ma'anar faraddu aydiyahum fi fi afwahihim wasu malamai suka ce abinda ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahihim shine suna sanya hannayensu a bakin su irin su kama bakin nan alamar ƙarya wato mutum yana magana kai haka ka rike bakin ka alamar kai kafiyar ƙarya wato alama ce ta kana ƙaryata shi shine abinda ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahihim wasu suka ce a'a ana nufin sun kama bakin su irin suna gintse dariya dan izgiri irin dariya tana sun annabawa na wa'azi suna faɗar akwai Allah akwai ranar kiyama akwai hisabi su kuma suna izgili wajen izgili din har ana kokarin ana dan za a yi dariya in dariya ta zo a sa hannu a rufe baki kar dariya ta kwaci kaga akwai izgili anan wasu suka ce shine abin da ake nufi da faraddu aydihum fi afwahihim wasu suka ce abin da ake nufi shine lokacin da annabawan suke cewa ku yi imani ba kwa yi imani ba suka ja bakinsu suka yi gum suka ki cewa komai su ba su ce mun yi imani ba so wato suka yi shiru alamar cewa ba mu yadda ba irin ku daidai ku yi ta yi ku kanku ake ji ba ruwanmu shi ne faraddu aidiyahum fi afwahi wasu suka ce abinda ake nufi sun karyata su laraba suka ce radda رد يده في فيه إذا كذب ب بالمتحدث wato idan mai magana ya magana ka karyata shi a laraba sukan yi amfani da wannan misalin to duk wannan fassarori ne da aka faɗa wasu suka ce ana nufin suka sa hannunsu a bakinsu kamar yadda Allah ke cewa addu alaihimul anamila min al-ghayr ها, ها أنتم, ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ شيني سرقة شيزان تنيادا وتسنى جن هوشي شيني أبن فردوا أيديهم في أفواههم أبن دعكي نفي شيني سرقة شيزان تنيادوس wasu malamai abin da suka ce ake nufi wato annabawan na wa'azi su kuma suna cizan dan yatsa kai waɗannan suna damun mu sun sun takura mana sun matsa mana yana cizan dan yatsansa saboda bacin rai saboda fusata da abin da ake gaya mata to duk dai wannan abubuwa ne da duk za su iya yi saboda haka ubangiji ya yi amfani da wannan jumlan malamai sun yi maganganu daban-daban a wajen fassara ta amma dai in ku kula duk abin da take nunawa abu ɗaya ne shine sun dai nuna ba su yadda ba sun nuna ba su yadda ba ko sun nemi annabawan su yi shiru su daina wannan magana ko kuma a'a su sun yi shiru sun itankawa annabawan ko kuma a'a sun rika yi wa annabawan izgili suna musu dariya ko kuma suna ciza dan yatsa suna nuna bacin ransu suna nuna ainihin fusata da irin abin da suke ji daga bakin annabawa wa qalu kuma ma suka fito suka ce baro baro inna kafarna bima ursiltum bihi inna kafarna bima ursiltum bihi kaga izgilin ya fito mun kafirce wa abin da aka aiko ku da shi wato ku je din aiko ku din aka yi to ba mu yadda ba wato kun ga sun sun tabbatar da cewa an aiko su ne ba su suka sa kansu ba amma sun ce mun kafirci kamar yadda Qurayshawa ya ayyuha allazina nuzila alaihi dhikr innaka la majnun nuzila alaihi dhikr sai da suka yi maganar saukar masa da alqur'ani kai wannan da aka saukarwa da alqur'ani baka da hankali to kaga fadar an saukar kuma sai akwai izgili a ciki shi yasa anan ubangiji ya kawo maganar da irin sigar bima ursiltum bihi wa inna la fi shakkin mimma tad'una tad'una na ilayhi murid wa inna la fi shakkin kuma lalle mu muna cike da shakka mimma tad'una na ilayhi daga abinda kuke kiran mu zuwa gare shi murib shakka mai tsanani wato a can sun nuna cewa sun kafirci kuma sai suka da suka ce muna cikin shakka kusa akwai bambanci tsakanin ka yadda da abu ka yanke babu shakka da kuma shakka shakka shine kana kai kawo kana jin abin zai yi gaskiya ko ba zai yi gaskiya ba shine shakka to ya za su ce kafar nan kaga nan sun gama magana kuma su da su ce na fi shakkin shin tubka da walwala suka yi kowace magana akwai mahallinta kowace magana akwai mahallinta ko kula sun kafirce wa saƙon da aka aiko musu da shi na cewa ai abudullaha malakum min ilahin ghairu sun kafirce ma wannan sannan inna la fi shakkin mimma tad'una la tad'una na ilayhi murid abinda kuke kiran mu zuwa gare shi na cewa idan mun yi imani rayuwar mu za ta yi kyau zamantakewar mu za ta yi kyau za mu samu maslaha ta duniya da lahira ai mutumin da ka karyata zai yi waye gaskiya ko akwai yiwuwar mutumin da ka karyata shi kuma ya faɗi gaskiya kamar yadda annabi yake cewa sadaqaka wa huwa kazo shedan ya gaya maka gaskiya ya kai abu huraira duk da shi mai yawan karya ne saboda haka mai karya ma zai iya faɗa gaskiya to mu dai idan ma sako ne ba mu yarda cewa sako ba ne ba mu yarda kai aiko ka akai ba in kuma kai ka shirya maganganun kake ganin cewa maganganun nan za su zama maslaha to muna shakka sai mun yi bincike mun tantance ta yi akwai maslaha ta yi ba maslaha maganar cewa aiko shi akai wannan ba su shakkar sun kafirta shi sun kafirce a nan amma maganar abin da yake gaya musu din akwai maslaha a ciki ko ba maslaha a ciki to wannan ma suna shakka sai sun yi bincike su tantance maganar tashi tayo akwai ta dauka tayo akwai ta yarwa to kaga duk dai alamar izgili kenan da ainihin rashin rashin yarda da waɗannan annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko musu to haka Allah madaukakin sarki ci gaba da gaya mana irin yadda annabawa suka ci gaba da tattaunawa da su su faɗa annabawa su faɗa su nema annabawa su ba su ansa wanda shine darasin mu na gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in